والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الاقسام بهم، لأن بين السؤال والاقسام فرقا، فإن سا- فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة. والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يجر قسمه فإبرار القسم خاص ببعض العباد وأما إذا وأما إجابة السائلين فعام فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كانت وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك فضلا أن يجعل هذا من مسائل السبب آه. من مسائل لا من مسائل السب آه. فمن نقل عن مالك فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سبب سب للرسول أو تنقص به بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان فإنه ليس بمعقول عنه فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده فكيف يجوز عنده أن يسأل أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو أو غيره وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام رمادة نعم لما أجدبوا عام رمادة لم يسأل الله بمخلوق لا نبي ولا غيره بل قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون أعوذ بالله
ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله ولا يبكي فلا لا ذلك وقت السفر هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dubu da ashirin da tara wanda kuma shi daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi da albarka a wannan masallaci a wannan darasi na kuma kuma wanda littafi mai suna ka'idatul jalila fi tawassul wal wasila wallafar bijimin malamin nan shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi mai rasuwa shekarar hijira 720 da takwas wanda kuma shine majalisin mu na 33 mala yana cewa sahan nizau fi su'ali bil anbiya was salihin دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقا
yace sabani ya halatta an samu sabani kuma sabanin ya samu karbuwa tsakankanin malamai dangane da roƙo da sunan annabawa ko salihai amma banda rantsuwa da su domin akwai bambanci tsakanin roƙo da rantsuwa fa inna sa'ila mutabarri'un zalil shine roƙo mai kaskantar da kai ne mai wulakanta kansa ne game ga ubangijinsa was'alu bi sababin yunasibu al-ijaba yana roƙon Allah ta hanyar amfani da wani sababi wanda ya dace da amsa addu'arsa wal muqsimu a'la min hada amma da rantsuwa sama da yana sama da haka fa innahu talibun mu'akkidun talabahu bil qasam shi ne rantsuwa nema yake yi kuma yana karfafa neman nan nata ta hanyar amfani da rantsuwa wanda mai roƙo kaskantar da kai yake yi kaskanta kansa yake yi wannan kuma nema yake yi har ma kuma yana karfafa nemansa da rantsuwa wanda cewa yake yi bi hurmati nabiyyika da alfarmar annabinka ka yi min kaza roƙo yake yana kaskantar da kai wannan kuma mai rantsuwa cewa yake yi ya rantsi ko sai mu bi nabiyyika la taf'alanna kaza ce uqsimu ala Allah bin nabiyyi misali ya yi rantsuwa ga Allah ce ubangiji na rantse maka da annabi sai kai kaza kaga akwai bambanci wanda roƙo yake yana tantance da kai duk da yayi amfani yayi tawassuli da alfarma ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma rantsuwa yake yi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sai an yi masa kaza abin da yake nema yana karfafa neman nashi da rantsuwa shi yasa malai ce a wannan matsala ta farko aka samu nizari amma a wannan matsala ta biyu babu nizari wal muqsimu la yuqsimu illa ala man yara annahu yadurru qasamahu da rantsuwa baya rantsuwa sai da wanda yake ganin yana rantsewa wanda yake ganin zai kuma tabbata a rantsuwarsa sai da mara sai da sai da من أبر يبر لو أقدر على الله لا أبره لو أقدر الله يبر نعم والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم والمقسم لا يقسم بمعنى من يرى أنه rantsuwa baya yin rantsuwa ga wani sai wanda ya tabbata cewa zai kubutar da shi daga wannan rantsuwar ce wallahi na rantsa sai kai kaza in ka ga mutum ya yi maka irin wannan rantsuwar yana jin a ransa cewa lalle za ka kubutar da shi kai abin nan wallahi sai ka yi kaza sai ka ba ma wani taimako wallahi sai ka taimaka ma wani yayin da zai wannan rantsuwar a ransa yana da yaƙini ko ya ta kankance cewa kai da za ka kubutar da shi idan da ya san wanda ba zai kubutar da shi ba ne ba zai yi irin wannan hawan inin ba fa ibrarul qasam khassun bi ba'd al ibad to kuma tarwa a wajen rantsuwa wannan abu ne da yake barka da wasu bayi kamar da yadda bayani ya gabata a baya bayani ya riga ya gabata akwai wasu bayan Allah na musamman wanda za su yi irin wannan rantsuwar kuma Allah ya kubutar da su ba kowa ne yake samun wannan matsayin ba za ba kowa ne yakan iya takakkiya ya yi wannan rantsuwar ba sai wanda yake jin ita wa amma idan ba su sai dai na fa'amun amma abin da ya shafi an da addu'a wannan ta shafi kowa da kowa kowa da kowa wa kai rabu kuma da ori an ta jinda kowa da kowa ya shiga ciki duk wani mu'mini har ma da ba mu'minin ba yana da bukata a gurin Allah kuma Allah yana iya ansa addu'arsa fa inna ma yujibu al-da'wata al-muttaqi ga su kun yi tunturin da akan ta sun fara sai ko Allah yujibu da'awatal mutarri Allah yana ansa addu'ar duk wanda yake cikin matsuwa yana daga cikin asbabu ijabatu du'a an tada Allah wa anta mutarra daga cikin abubuwan da suka ja Allah ya ansa addu'ar ka kai addu'a lokacin kana cikin matsuwa a lokacin ne za ka fi jin cewa lalle Allah Allah ne a lokacin za ka fi kaskantar da kai da nuna bukatar ka zuwa ga Allah har zuci don kana cikin matsuwa قال لك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الصوم wane ne yake aka addu'a wanda ya mutu idan ya kira wasu kuma ya yi mata damuwarsa shi ne Allah wa da'awat al-mazlum Allah yana ansa addu'a wanda aka cuce aka cuta wa in kana kafirin ko da kuwa kafiri ne sai ta Allah yake gaya mana idan suka shiga cikin teku iya ruwa ta taso ruwa ya fara koro ko sai su koma ga Allah kuma sai Allah ya kubutar da su da su kafirai ne amma a wani lokaci saboda za su yi salati a lokaci a lokacin har zuci Allah suke neman ya taimake su to sai Allah ya ansa musu wa fi sahihi ya zo cikin hadisi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi da sauran kalmar wa fi sahihi in aka lafi ta tana kowa zuwa ga sayyid Bukhari to wani lokaci akan samu a wasu su ta sauki wajen amfani da kalmar sahih kalmar wa fi sahihi da zama suna nufin bukari din sai su yi amfani da suna nufin muslim da wani lokaci ma har ana iya fadawa wata gonar ba ba ta bukari da muslim din ba kamar da ya faru a nan wa fi sahihi littafi hadisi ne a yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan tirmidhi da wasu littafan daban عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا خطيئة رحم إلا أعطى الله بها إحدى خصال ثلاث باب ولم الدعاء بزير الله بزي الدعاء ليس فيها إثم الدعاء دباب سابق الله أشكنت ولا خطيئة رحم باب ينكي زمنتي أشكي الدعاء دبذات حتى شدى بعد إخوان سبا باب توتر وأشكي إلا أعطى الله أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث to wannan addu'a ba za ta fasa kasa banza ba sai Allah ya ba shi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku sai ya samu ɗaya daga cikin uku imma an yu'ajjil Allah lahu da'watahu ko dai Allah ya gaggauto masa addu'a da yayi ya samu sakamakon ta da wuri da roki abu ya roki abu kuma Allah ya ba shi abin nan take ya ba shi a nan duniya wa imma an yaddakhira lahu min al-khayri mithlaha ko kuma Allah bai ba shi abin ba amma kuma Allah ya aje masa wani alkhairi kwatankwacin wannan addu'a da zai je ya samu ranar gobe kiyama ya yi addu'a amma bai ga tasirin ta nan duniya ba to wannan addu'a ba ta fa banza ba matukar ya roki Allah da zuciya tsarkakakkiya sannan kuma addu'an nan bata kunshi saban Allah ba bata kunshi cutar da wani ba bata kunshi neman haƙƙin da ba nashi ba to Allah ba zai bar shi haka nan ba imma dai ya bashi abin da ya roka a nan duniya ya gani karara ko kuma bai ba shi din ba amma addu'ar tana nan Allah ya taskake ta sai ranar gobe kiyama ya ga sakamako na wannan addu'a da Allah zai aje masa ashe kaga addu'ar mu'mini ba ta tafiya haka nan wa imma an yasrifa anhu min ash-sharr mithlaha ko kuma ya kawo masa da wani sharri kwatan kwacin wannan addu'a wato ayi addu'a Allah ya mishi abu kaza Allah bai bai ba shi abin ba amma kuma akwai wani sharri akwai wani bala'i da yake ubangiji ya riga ya rubuta zai faru gare shi a sakamakon wannan addu'a din Allah ya dauke masa wannan sharri shi ba zai sani ba shi yasa annabi yake cewa la yaruddu al-qadara illa illa la yaruddu al-qadara illa du'a babu abin da yake mayar da kaddara sai addu'a to yayin da zaka yi addu'a ko da Allah ya kaddara abin da dalilin wannan addu'a Allah yana iya share wannan abin da aka riga aka rubuta da zai faru gare ka yanfa Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab inda Allah ya ga dama zai goge ya tabbatar da wanda yake so Allah ya riga ya rubuta ce ya rubuta cewa abu kaza zai same ka sannan kuma ya kaddara cewa kai din nan za ka yi addu'a a dalilin ta Allah ya share maka wannan abu saboda haka ilmun lahi la yatagayya ilmin ubangiji da ya riga sani ba zai canza ba amma ma fil al-maktub fil lawh al-mahfuz kad yatagayya amma ma fi ilmin la la yatagayya wannan matakai ne na kaddara daban-daban matakin kaddara na farko shine ilmin ubangiji ubangiji ya san ba kana wa ba yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun Allah ya san me zai wakana da abin da ya wakana da abin da zai wakana da abin da ba bai wakana ba inda zai wakana ya zai wakana Allah ya san wannan to wannan ilimin ubangiji ba ya canzawa ya riga ya san wannan wannan mataki ne na farko shi ne mataki na farko na kaddara imani da cewa duk abin da yake wakana Allah ya san da shi babu abin da zai wakana Allah bai san da wakana ba mataki na biyu Allah ya riga ya yi umarni a rubuta wannan abun a cikin lauhul mahfuz ya riga ya rubuta wannan abun a rubuta shi a cikin lauhul mahfuz wani kaza kaza kaza kaza zai faru da shi sannan abu mataki na uku shine halittar wannan abu da zai faru gare shi Allah ne zai halicce shi shi kansa abin da zai faru khairan aw sharran duk min makhluqatillah Allah ne zai halicci abin sannan mataki na hudu abin ba zai wakana ba sai Allah ya so in bai so ba zai wakana ba in bai so ba ba zai wakana ba to waɗannan a ubangiji ya riga ya rubuta wa mutum abin da yake mara daɗi mara kyau na bala'i a dalilin addu'a ta Allah ya share masa wannan bai samu abin da ya roƙa ba amma kuma Allah ya musanya masa ta hanya kaɗe masa wani hau قالوا يا رسول الله اذا نكثر فابين استجاك استجاك يا بايكين الله ان هكذا يزيني يوم الدعاء ثم دي وانا فاطمة sai mu ta addu'a ya ya ya manzon Allah manzon Allah ce Allahu akbar Allah ya fi ku yawaitawa ku yawaita Allah shi ma zai yawaita muku to mutane da suke rera addu'a ita addu'a karan kanta ibada ce addu'a karan kanta ibada ce wani baya son kai masa magana addu'a ya fi so idan kawai yanzu yana bukata abu ka ce gashi amma ka ce babu ya hakuri zan ba addu'a sai ga kamar kawai ba zai so ba ko a ce da shi je kai addu'a je kai addu'a wato akwai wasu mutane da na sani su ko za su yi maka abu to ba za su ce maka zabi ba ce za a duba amma je kai addu'a dan su tsara hada ka da Allah a za su yi maka abu amma sai su ce da kai je kai addu'a to idan ka tafi kana wannan addu'a din abin ya faru to za ka fi jin cewa lalle lalle Allah ya so ka kuma adali addu'a nan ka samu za ka ji tasirin cewa addu'a da kake yi ne kaga ya ƙara hada ka da ubangiji amma idan bai gaya maka haka ba ka samu sai ka ga kai ai matsala ta sai dai in ban je gun wani ba ai da ka ga wani shi kenan akwai waɗanda saboda saboda rashin tauhidi wai take ake musu ganin ka ganin lailatul qadari akwai wanda ake kiran haka don shakiyanci sai su sune da lafil kadir wai in ka gansu kawai bukata ka ta biya sai ka ce sune Allah abinda Allah ya rubuta maka shi zaka samu abinda bai rubuta maka ba wanda ya sai baka واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. ان ترجع الدنيا mutum da aljan da na farko da na ƙarshe a haɗu a kan cewa amfani ka da wani abu ba a isa amfanin da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka to a ce a shi akwai wani wanda shi shi ne da rika kadin mala yace wa hada tawassulu bil anbiya bi ma'ana su'al bihim wannan tawassuli da annabawa wanda yake ma'anar sa shi ne roƙo ta hanyar amfani da sunansu dan annabi wani Allah ta kai mun kaza ko wani kai mun kaza dan alfarma annabi wani yace to wannan tawassulin da kaga tawassuli ya ce maka ana kana da al-iqsam bil khalqi ala al khaliq bil makhluq ala al khaliq kana nufin kuma as-su'al bil makhluq ma'alu shine al-iqsam bil makhluq ala al khaliq wa tafaqqu ma khaliq domin rantsuwa ba ta halatta ba da wani Allah ko da wani Allah kake wa rantsuwa ballantana ka yi wa mahalicci rantsuwa da wani Allah to wanda yake ba nida'i inda aka samu nida'i wajen mutum as-su'alu bil makhluq musamman bil anbiya to shine yace magabata ne babu wannan Abu Hanifa da almajiran sama sun balanta wajen hana wannan yace wa huwa allazi qala abu hanifata wa ashabuhu wa ghayruhum innahu la yajuz wannan kashi na biyu din su da abu hanifa da sahabbansa wato almajiransa suka ce bai halatta ba laita fil ma'ruf min mazhab malik ma yunaqidu zalika a mazhabar malik ba abin da babu wani abu da yazo a cikin mazhabar imam malik wanda ya warware abin da su abu hanifa suke faɗa fadlan an yuj'ala hadha min masail as-sabbi sannan ba za a sanya wannan ba ballantana a sanya tawassuli bil anbiya daga cikin mas'alolin zagi ba daga cikin mas'alolin zagi ko tauye haƙƙin annabi wato baya daga cikin abin da aka ce maliku ya halatta baya kuma daga cikin abin da aka ce maliku ya ce zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam فمن نقل عن مذهب مالك انه جوز التوسل به بمعنى الاقسام به او السؤال او السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك واصحابه فضلا عن ان يقول مالك ان هذا سب للرسول او تنقص به ما لا يشيء دكا ولوندا ya ciro wata magana ya dangana wa mazhabar malik cewa imamu malik ya halatta tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da annabawa da ma'anar rantsuwa da su ko tawassuli da ma'anar roƙo da sunansu malam ce falaita ma'ahu duk mai wannan da'awar ba shi da naqlun an malik ba shi da wata ruwaya da zai kawo daga maliku wa ashabihi ko wata ruwaya daga sahabban malik fadlan an an yaqula maliku ballantana kuma a ce ana da wani gurin da aka ji imamu malik yana cewa inna hada shi wannan tawassulin sabbun lil rasul zagi ne ga manzon Allah au tanaqqusun bihi ko tauye masa matsayi ne babu wannan babu wannan bal ma'ruf abinda aka sani an malikin daga imamu malik annahu kariha lidda'i an yaqula ya sayyidi ya sayyidi ya ce makaruhi ne ga wanda yake addu'a ya dinga amfani da ya sayyidi ya sayyidi yana nufin Allah ce makaruhi ne wannan wa qala qul kama qalat al anbiya maliki ce kalin da fadan da annaba suke fada mana ba ga shi alqur'ani ya ga mana ya annaba suka yi addu'a ba ya rabbi ya rabbi suke fada ko ka ce ya karimu wannan duk sunaye ne da suka tabbata na ubangiji kuma ka roƙe shi da su akwai alaƙa tsakanin roƙonka da sababin da sababin roƙo as-sayyid huwa Allah kamar yadda yazo a cikin hadisi ubangiji shine mai cikakkiyar mai cikakken shugabanci to amma ana son addu'a kai zama na sunan da zaka kira na ubangiji yana da munasaba da abin da kake roƙon shi wani abu kake so ya baka ce ya karim ya mai karanci kaza akwai alaƙa tsakanin sunan da roƙon da kake yi yaushe sa imam malik yace ka faɗi wannan mana wa kariya an yaqula ya hannanu ya mannan yace haka nan makaruhi ne mutum ya faɗi wannan ya hannanu ya mannan fa innahu laysa bi ma'qurin anhu duk wannan ba a samo shi daga imam malik yana faɗan haka ba yana ganin ma makaruhi ne faɗan haka fa idza kana malik yakrahu mithla hadha ad-du'a إذ لم يكن مشروعا عنده to akan wannan ibnu taymiya sai ya yi ce to idan imamu malik ya karhanta irin wannan addu'a saboda yana ganin bai yi daidai da shari'a a gurin sa ba babu inda shari'a ta ce ai haka din yace ba can yin haka din fa kaifa yujuzu aw yujuzu indahu an yas'ala Allah bi makhluqin aw an yas'ala Allah bi makhluqin nabiyyan kana aw ghayrahu ya ya zai ya halatta a wurin malik wani ya zo ya roƙo da sunan annabi da sunan wani mahaluki annabi ne ko wani annabi wato saboda wanda ba bai tabbata a shari'a ba idan malik ya hada wancan dalilin da ya sa hada shi ne bai tabbata a shari'a ba to wanda ba bai tabbata a shari'a ba kaga ba za a ce malik ya halatta wannan ba wa huwa ya'lamu anna sahaba imamu malik yana sane da cewa sahabbai lamma ujdibu yayin da aka yi musu fari amar ramada shekarar da masu tarihi suke kiranta shekarar toka wato kai ka ce garin ne ya kone kulmus ya zama toka a lokacin filamansu sai da umar aka yi wani ta bala'iyyar yunwa wanda mutane suka rasa abin da za su a wannan shekarar ne ma har imam malik ya sarayar da hukuncin wato sata faru a sai da umar ya sarayar da hukuncin sata to duk wanda aka kama shi barawo ne ya yi sata kada a yanke masa hannu saboda irin bala'i da aka shiga har ta kai mutane suna haka su samu kashin wata dabba da ta dade da mutuwa a daka kashin a kwaba a ci saboda yunwa malik ya abin da imam abin da sayyidina umar ya aika sauran garuruwa cewa lalle a kawo musu tallafin kayan abinci shekara ya tsare da abin da lokacin da tuna lokacin da aka fara ɗabbaka shari'a a nan najeriya ko aka fara kiraye-kiraye na zantar da shari'a har aka fara a jihar zamfara wani dan boko ya yi rubutu wai shi ya san addini ke cewa ya za a yi haka bayan da shi najeriya ana fatara da yunwa da talauci da bala'i da yadda umar ba da malamin sarar da shari'a ne saboda ana yi yunwa wato sai ya kiyasta najeriya da wancan zamanin
wato an yi yun- a a Najeriya yunwa ake ya za a ce za a yi shari'a yace to kaga in yayi wannan kiyasin ya kamata duk ma wani barawa a daina hukunta shi ko sai ya bari duk sanda barawa ya shiga gidansa ya kwashi ya kwashi kayansa da na matarsa da na ƴaƴansa idan makota sun kama barawa ne ya fito ya ba makota hakuri ya ce ba ku san muna cikin amur da madaki ba Najeriya amur da madaki sai ya fara tabbaka wanda akan ta ai muna cikin shekarar toka ne a Najeriya to kaga ai da ya kawo kasar bala'i yadda ba ake fama yanzu da da barayi da ɗan fashi da waye ka zo ka ce amur ramadan ne kowa ya je ya sata to a wannan lokaci da aka yi wannan bala'aɗɗen farin mala ya ce lam yas'alullah bi makhluq sabai ba su yi tawassuli da wani mahaluki ba wajen roƙon Allah la nabiyyin wala ghairi ba su yi da wani annabi ba ba su yi da wani sa ba bal qala umar abinda ba sai da umar yake cewa allahumma inna kunna idza ujibna mun kasance in an mana fari ya ubangiji na tawassul ilayka bi nabiyyina muna neman kamun kafa zuwa gare ka da annabi mu fatakina sai ka shayar da wa inna natawassalu ilayka bi amri nabiyyina to ga mu a yau muna kamun kafa zuwa gare ka da babban annabin mu faskina ka shayar da mu sai kauna sai a shayar da su a wani lokacin al-abbas kamar da ya gabata abbas ibn abdul muttalib shine ake kawowa ya tsaya ya addu'a ya gaya wa Allah cewa ya ubangiji babu abin da kake saukarwa al'umma na bala'i sai saboda zunuban su da laifukan su haka na ya ubangiji ba ka dauke musu wannan bala'i sai idan sun tuba to ya ubangiji ga mun tuba zuwa gare ka Allah ka dauke mana wannan bala'i to shi da sai su samu ruwa
وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجربوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره لا في الاستسقاء ولا غيره وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس فلما نعدل نعدل نعم فلما نعدل نعم، فلما نعدل عن ال- نعم عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل خلقه إلى أن نتوسل ببعض أق- أقاربه وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به- به المطل في الجبل والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من, من من- بحضرة من معه من الصحابة والتابعين فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أن يتوسل أن يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاة قالوا وإن كان من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال, سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير, غير مالك غير مالك كان الشافعي كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليه ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة ولكن من الناس من يعرف نقلها وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى والقاضي والقاضي إياد لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وكذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وذكر عن مالك أنه سئل أو أنه سئل عن أي عن أيوب السختياني فقال ما حدثتكم ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أفضل منه قال وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه فلما رأيت منه ما رأيت وإجلال وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا, ذك... فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة ولقد اختلفت في ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه حيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ, أهنأ, أهنأ الناس نعم لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرف كأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه
malam ci gaba da cewa wa kadhalika haka nan sabata fi sahih ya tabbata cikin sahih al-bukhari an ibn umara daga abdullahi dan umar wa anas da kuma anas dan malik wa ghairihi ma da wani su annahum kanu idza ujdibu su waɗannan sahabbai sun kasance idan an musu fari inna ma yatawassaluna bi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa istiqa'ihi suna neman tawassuli kamun kafa da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama da neman shayarwarsa kamar yadda ya tabbata idan abin ya faru sukan je su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga halin da ake ciki ba ruwa ruwa ya tsaya a shukar jama'a ta ta ta san lalacewa dabbobin su ta san mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a Allah ya saukar musu da ruwa suna tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ولم ينقل ولم ينقل عن احد منهم انه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سال الله تعالى بمخلوق ba wani wanda aka ciro ruwaya daga wajensa cikin sahabbai cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sahabin ya roƙi Allah da suna na wani mahaluki la bihi bai roƙa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wala bi ghairihi bai roƙa da wani annabi sallallahu alaihi wa sallama la fi istisqa wala ghairihi bai roƙa a cikin harkar shayar da ɗari ba ko waninsa malaka wa hadithul a'ma hadithul makamu sadaka kallamu alaihi insha Allah za mu magana a kansa ai ai zai kara kenan wancan ta kan aya dan tabo to kuma yake zai yi to sai mu saurare shi falau kana su'alu bihi ma'rufan inda sahabati da ake roƙon Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sananne ne a gurin sahabbai na kare da Umar da lokacin da Umar yake waccan magana inna kunna idza ujibna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina da a ce ana yin tawassuli da sunan ne ba da addu'ar ba to da haka bai lokacin da zasu ji Umar ya dawo yana tawassuli da bakkar annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da za su ce masa shine inna su'ala wat tawassula bihi ai a roƙi Allah ai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallam aula ai shi yafi min tawassuli min su'ali wa tawassuli bil abbas shi yafi maimakon tawassuli ko roƙon Allah da sunan abbas da sai su ce masa falima na adilu an al-amr al-mashru' alladhi kunna naf'alu fi hayati me zai samu karkacewa al'amarin da yake shine shari'a wanda muke yi a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa tawassulu bi afdalil khalqi shine tawassuli da mafificin halitta ila an tawassala bi ba'd aqaribi mu dawo muna tawassuli zuwa wani sashin makusantansa wato da da sunan ake yi ai sunan zai yiwu ai tawassulin da shi addu'ar ce bayan ya bar duniya kuma babatun kuma a za a ce ya rasulullahi ibar addu'a to inda da sunan ne ba da addu'ar ba lokacin da sahabbai za su sun ce wa na wa inna la tawassalu bi amri rabbika sai ce a sai da Umar bayan ga yadda muke a zamanin manzo Allah ake kamata mu bar babban ba mu kama mu kama karama tawassuli inda da sunan ne me da sahabbai da sunan manzo Allah ai yafi akan mu zo me da na amin sa abbas wa fi dalika tarku sunnati al-mashru'a in muka haka da sai su ga masa in muka haka ai mun sunnar da take ita ce shari'a da muka sani a zamanin manzo Allah wa udulin anil afdali mun bar mun karkace da riko da abin da yake shine afdalu shine yafi ila al-mafduli mun karkata zuwa ga wanda shi aka fi wa su'alul lahi ta'ala bi ab'ad sarraini da sai suke gashi kuma ya zaba roki Allah da sababin da yake shine mafi rauni ma al-qudrati ala a'lahuma kada ta muna iya kada mai karfin haya in dai da suna da ai za su yi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yaya za mu yi mukama mai raunin tare da cewa za mu iya kama mai karfin wa nahnu muqarruna gayat al-ittirar fi amin ramada da shi kuma muna cikin matsuwa matsuwa gaya a wannan shekara ta shekara ta ta toka annabi yudrabu bihi al-mathal fi al-jadal wanda ake yin misali da shi wajen tsanani na fari to shine yace da a ce waccan din waccan tawassuli din da a ce da suna ne bizzat ne ko bil hurma to da sahabbai sai su yi wa sai da umar itirabi cewa ai wancan din da ka bari shi yafi kuma zai yi to da hakan ba ta faru ba sai muka fahimci cewa ba da suna ba ne sannan kuma ruwayoyi suka kara fayyace mana cewa shi kansa abbas in kirawo shi ake ayyaya addu'a wa hadha alladhi fa'alahu umar wannan abu da sayyidina umar yayi fa'ala mithlahu muawiya muawiya dan abi sufyan a zamanin sa shi ma yayi irin wannan bi hadrati man ma'ahu min as-sahabati wa tabi'in a gaban sahabban da suke tare da shi da tabi'an da suke tare da shi fa tawassalu bi yazid ibn al-aswad al-jurashi suka yi tawassuli da wani bawan Allah wani wali a lokacin da ake ce masa yazid ibn al-asad ibn al-aswad al-jurashi a lokacin da fari ya tsananta a zamanin sayyidina muawiya ya tara mutane yace ya yi umarni a kirawo masa yazid ibn al-aswad bin jurashi sai aka kirawo shi fa ja'a ya tafaffan nas ya zo yana ta ƙetare mutane har ya je ma'awai ya ce haurin bari ya haurin bari ya ce to daga hannu kai mana addu'a ya daga hannu yana addu'a mutane suna amin mai ruwa yake cewa an watse mutane ba su kai gidajensu ba sai da sama ta tsage da ruwa wannan yana da cikin tabaqatul kubra na ibn sa'd a tarjama shi wannan malami ko shi wannan waliyin al-yazid ibn al-aswad al-jurashi yana da a cikin har ila yana cikin tarjama sa a cikin littafin tarihi dimashq na ibn asakir da kuma sauran littafan tarajim kamar sirr alamin bugala saura kaga a nan sai shi ba ya kira wani bawan Allah inda a ce da suna ne kaga ai zai iya yi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sunan manyan sahabbai to amma tunda addu'a yake bukata sai ya kira wani bawan Allah kaga kamar yadda sayyidina Umar yayi a zamanin sa da Abbas kama tawassala Umar bil Abbas kamar yadda dai sayyidina Umar yayi a zamanin sa da Al Abbas وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أن أن أن يتوكل أن يتوكل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح هكذا ما لم فيكه كما المجرى إمام الشافعي إلى إمام أحمد da wasu malaman daban dukkaninsu sun faɗa a babin istiskai a cikin littattafansu suna cewa liman kai cewa ne tawassala ai al-imam fil istisqa'i bi du'a ahli khairi ko al-imam shugaba zai iya tawassuli lokacin da aka yi fari wajen neman shayar da fari zai iya tawassuli da addu'ar mutanen kirki mutanen Allah zai iya yin tawassuli da addu'ar su malamai sun faɗi wannan qalu wa in kana min aqaribir rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdalu malamai suka ce idan zai samu wani daga cikin dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi da su ma'ana su yi addu'a fa huwa afdalu wannan shi yafi dan koyi da sayyidina Umar iktida'an bi Umar da ya kira wa Abbas amma ka amanta da wancan sharadin ko wani sharadi a yakunu min ahli alkhair was salah amma wani dan damfara da zai ce maka shi jikan manzo Allah ne amma dan damfara ne ba irinsa ba wanda yake mutumin kirki domin nasaba tana amfani ne idan ya zama da akwai kuma kirki a cikinta akwai salaha idan babu salaha nasaba ba za ta amfana shi yasa abu da abu abu la nasaba ba ta amfane shi ba gashi babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma nasaba ba ta amfane shi Allah ya saukar da ayar da ake karanta ta za a ci kuma gaba da karanta ta har Allah ya tashi alkiyama tabbat yada abi lahab wa tabba abna anhu malu wa ma kasab sayasla naran zaka lahab kaga na tabbata tashi bata amfane shi ba shi bakon manzo Allah sallallahu wancan kuma al-abbas da yake ya shiga musulunci ya karbi musulunci ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tabbata ta amfane shi to a irin nan irin su ake kirawo amma wannan da gaji ko ba mai yawan musuluncin makarkashiya yanzu irin kasashen larabawa nan ka dinga ganin wasu sarakuna ana ta wasu sharifai ana cewa su sharifai ne suna ta shi kayan sai da su ga dama to ka zo addu'a ka ce wannan ya wuce gaba maka addu'a kai ma ka san wa kama Allah ka kama ka kama iska ya je faransa shi da matarsa sun yi tsirara suna wanka yan jarida da sun tsawo tunan su an buga a jaridu ana sayarwa sai an kawo kasarsa ya sa a tashi a tashi jama'a je a kare jirgin a kwashe jaridun a kone su amma kuma ga sun shiga intanet ga shi nan shi da matarsa tsirara wai shi sharifi ne da zai raka ahlul khair wa sala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da man baqa bihi amalu lam yusra bihi nakabu to idan a gari akwai wani sharifi na gaskiya kuma mutumin kirki ahlus sunna sai a ce mu ce kai addu'a ne na sharifan mu da ahlus sunna ni ban ga ba sa fito da kansa ولم يقل أحد من أهل العلم ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي ما يأتي باب ولا malami da za ka karanta littafin shi a babu istisqa'i babu shayar da fari da za ka ya ce a roki Allah da sunan annabi ko wani annabi za ka ya ce a yi addu'a ko a samu wani mutumin kirki ya addu'a in mutumin kirkin zai zama daga cikin alin baiti aula shi ya fi iktida'an da Umar dan koyi da sayyidina Umar za ka ga suna faɗar wannan amma babu inda za ka ji sun ce a kirawo sunan wani annabi a su da shi a gurin وكذلك من نقل عن مالك انه جوز سؤال الرسول او غيره بعد موته او نقل ذلك عن امام من ائمه المسلمين غير مالك كالشافعي واحمد وغيرهما فقد كذب عليه مالك haka nan wanda duk zai kawo wani labari daga malik ya ce malik ya halatta a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a roƙi wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sun bar duniya ko ya kawo labarin cewa wani liman malami daga cikin manyan malamai na musulmi banda malik kamar shafi'i ko ahmad ko wani su cewa sun halatta yin wannan a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kamarinsa ko a roƙi wani annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin salihan bayi faqad kazaba alaihim to yayi ma waɗannan malamai ƙarya yayi wa malik yayi wa duk malamin da zai jingina ma wannan riwaya ko wannan hikaya ƙarya walakin ba'd al-juhali ce sai dai wasu jahilai yankuru haga an malik yana ciro wannan labari hikaya daga malik cewa malik ya halatta wannan ce wannan jahilai ne suke yi wa yastanidu ila hikayatin makdubatin an malik yana kafa hujja da wata hikaya ta ƙarya da aka jingina wa malik hikaya ce ta ƙarya da aka rawaito aka jingina malik zai kawo ta nan gaba wala yace walau kana sahihatan ko da wannan hikayar ma ta inganta ballantana ma ta ƙarya ce ba ta inganta ba to ko da ta inganta lam yakun tawassul alladhi fiha huwa hadha tawassulin da yake ciki ba shi ne wannan din ba da muke ji a kansa bal huwa tawassulu bi shafa'ati yawm al-qiyama tawassulin da yake ciki shine tawassuli da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama wannan kuma gaskiya ne babu inkarin shi babu mai inkarin shi sai marar rabo wal qadi ya al qadi ya ashafa lam yadhkurha fi kitabihi fi bab ziyarati ah mun tsallake ko walakin min an-nas man yuharrifu naqlaha jama'a akwai cikin mutane bayan ƙaryar ce kuma ƙaryar ba za ta biya bukata ba sai ya mata kuskure ba sai akwai kun sa akwai irin wannan a cikin ƙaryar ba aka ƙaryar ko ba ta biya bukata ba sai a ƙara yi mata gyaran fuska to malami ce ƙarya ƙarya ce kuma ko da ba mun sakar muku cewa gaskiya ce in mata bukata cewa asluha da'ifu tushen ta ba mai rauni ne kamar sanu bayyinu insha Allah wanda za mu yi bayani ka ji in Allah ya so a shafi na gaba wal qadi iyad al qadi iyad bi littafin ashafa القاضي إياب إياب ابن موسى اليحتبي ɗaya daga cikin manyan malamai na malikiya a biladin maghrib arabi ya rubuta littafinsa a shifa fi tarihi bi hukukin mustafa a shifa wannan shine sunan gaskiya muna sai a shafa ina jin ko ko masu karantar da mu na farko su suka fara fadar haka abin ya shiga baki amma dai a shifa daga kalmar shifa ne fihi shifa'un linnas fihi shifa'un wa rahmatun to in ka kara alif da sai ka ce ashifa an gane ko kawai ka littafi ne sananne kan mun yi gwaranci mu wala mu ce ashafa dan a fahimtar wani littafi muke magana akan sa kan mu ta ce ashifa a dauka wani littafi ne da muka zo da shi da kasan larabawa da ai wani littafi yake magana mu san shi ba to ashafa nake magana akan ashafa littafi ne da ya rubuta dan ya faɗi haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan al'umma da martabarsa da matsayinsa to kamar yadda zahabi a cikin siyar a alamin nubala a tarjama shi alqami iya yake cewa matsalar da aka samu a cikin wannan littafi ya cika ya cika littafin da wasu hadisai wanda suna da rauni a gurin malaman hadisi malaman hadisi sun yi ijma'i akan raunin su ya kawo ya kawo wasu hikayoyi waɗanda ba na ƙarya ne ba su tabbata ba ba su da tushe ko kaɗan wato wanda yake karanta littafin al-ilma bi taqyid riwayat was sama' shi ma na qadi iyad ne mai littafin a shafa yana da wani littafin sunan shi al-ilma bai takayi da riwayat wa sama ba a faɗa irin wannan littafin akwai littafin sa ikmalul mu'lim fi sharhi hadith sahih muslim sharhi ne wa littafin sahih muslim ya yi gini ne akan littafin wani babban malamin malikiya da ake kira al-mazari yana da wani littafin sunan shi al-mu'lim bi sharhi sahih muslim qadi iyad ya zo ya same shi ya gina dashi akai ya sa masa ikmalul mu'lim kamar karashin abin da ya bari shi zai kara shi sai ya gina dashi akan wannan littafin yana nan bigagge ne ɗalibai masu karatun hadisi sun san littafin to in kana karanta waɗancan littafan kuma ka zo kana karanta a shafa sai ka ɗauka mutane ne biyu ba mutum ɗaya bane wato a can zaka ga cewa malami ne mai tasa tsantsan a cikin littafin al-ilma yana baka dokoki na ruwayar hadisi ya kamata ya kaza ya kamata ya zama kaza ya kamata da ya zo ko wajen dan fadawa sai sai shi kuma ya saki dokokin bai aiki da su ba to sai ka dauka bai ba da dokar daban bai kuma wannan littafin shi ma daban sai idan ka tsaya ka duba sosai sai ka gane mutum ɗaya ne tana yiwa dan da ya rubuta wannan ilimin bai yi zurfi ba da har ya gano waɗancan dokoki tana iya yiwa kuma wani abu da malamai suke yi shine ka tara ka tara ka tara daga baya a zo a rere kusan malamai suna irin wannan qammish suke qammish sun mafattish wato ka tara ka tara ka tara sai kuma daga baya ka zo kai ta zaben mai kyan kana rerewa kana rerewa kana rerewa to kamar yayi qammish din bai yi fattish din ba to da wani suka zo sai suka tafi da abu akan qammish din ba ta yi fattish din ba malaman hadisi suna wannan kammish sun mafattish to ka tara sannan daga baya ka zo ka rere to wata ya tattara din ba a samu rerewar ba kuma abin ya faɗo hannun jama'a to shi yasa za a bi yake cewa da ya sani ba bai rubuta littafin ba ce ya rage masa matsayi ce kamar da nake ga muku in ga garanta shi to za ka ji malami ne mai nauyi a kuma karanta shi ba sai ka malami ne yana da ce a malamin da yake kawo hadisi haka kuma ni ma na fatan wannan hadisan fa tilmizi ya ce ba su inganta ba sai ake kuma malamin da nagadi yana hujja da su to kaga sai ya maka sakayo kayan cewa yana da nauyi to shi yasa za a je ce ya cuce shi littafi da ba mai da ba mai rubuta ba ce da ya bari an an tsaya akan littafin shama'ilul shama'ilul muhammadiyya littafin shama'il na tirmidhi da ya tara sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da martabarsa a ƙarshen sunan ɗinsa ana ana akan buga shi kuma wasu malamai ma sun ware shi sun masa sharhi kamar kamar Ali Mulla Alqari yana da sharhi da yawan littafin shama'ilul muhammadiyya na tirmidhi ce da ya bari an wadatu da wannan littafin ce ko kuma da la'irin nubuwa na bai haƙi duk littattafai ne da suka faɗi matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa yake sun fi sun fi littafin shi tsafta ba mu matsalar har kullum aka tashi a jeho mana mara tsafta sai kuma tsafta kuma sai a da duba yadda kitabu ihya ulumuddin na gazali yayi yayi kakatutu a cikin mu zama wasu malaman ba su da ba littafin da suke riko kamar irin ya ulumuddin ba shakka akwai abubuwa masu kyau masu daɗi a ciki to sannan kuma akwai abubuwa marasa kyau marasa daɗi da yawa a ciki dan wasu abubuwa ana karanta maka a cikin ya ulumuddin ne sai kai mamaki in za a karanta maka wasu abubuwan ana karanta maka su sai kai mamaki to a cikin wannan littafi na ashifa bi tarihi huquqil mustafa ibn taymiya yake cewa lam yadhkurha fi kitabihi yana nufin wannan littafi yace bai kawo wannan hikayar ta ƙarya da jingina malik ba fi babu ziyarati kabrihi a babin da yayi magana ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo wannan ba wanda yake nuna ba roƙon manzo Allah yake nufi ba inda yana nufin ya tabbatar da roƙon manzo Allah sallallahu da wannan hikaya din da sai kawo ta babin ziyara dan ya nuna maka in ka ziyarci kabarin manzo Allah ka to ka roƙe shi sai bai kasa nan ba bal zakara hunaka ma huwa al-ma'ruf an malik wa ashabihi a can gurin kabarin ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi abin da yake sananne daga imamu malik da almajiran imamu malik wa inna ma zakara fi siyaqi ya kawo ta a inda yake magana akan anna hurmatan nabiyyi ba'da mautihi cewa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya wa tawqirihi ko wa tawqirahu da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimahu da ma da girmama shi da bashi matsayinsa lazimun tilas ne kama kana hala hayati kamar yadda ake masa lokacin yana da rai wato yadda zaka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa bayan ya bar duniya haka nan wato yadda ake girma shi lokacin yana duniya haka ya kamata a girma shi bayan ya bar duniya ta yaya ta hanyar girmama sunnarsa hadisansa jin nauyin abin da za a jingina masa kaji duk abin da za a ce maka wannan aikin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan fadar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaji nauyin abu in ana karanta maka sirar sa kaji cewa ana karanta maka sirar wani babban mutum mutumin da ya gari kowa ya yi fice a kansa shi ne ya fice akan dukkan kowa kuma da shi ne wanda ake dosanar haske daga ayyukansa da maganganunsa da tarihinsa kuma da ya fi kowane mutum da Allah maɗaukacin sarki ya taɓa halitta a doron ƙasa ka ji cewa wannan ake karanta maka wani lokacin da kake wani abu aka tsawatar da kai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaban kai fadi ka ji cewa lalle an tsawatar da kai da abin da ya kamata a tsawatar da kai an tsawatar da kai da babbar hujja ka ji wannan ka ji kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gaba gare ka yana magana da kai lokacin da ake karanta maka ka dinga jin kamar ma'aiki ne ya sa ka gaba yana cewa ya kaza bar kaza ya kaza bar kaza kamar da Imam Abu Dawud lokacin da ya rubuta littafin sa da sunan Abi Dawud yake cewa duk wanda yake da wannan littafi a gidansa to kamar annabi ne a gidan yake magana to ka dinga jin haka yayin da kake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه لوكacin da za a ambace shi a ambace hadisin sa a ambace sunnar sa a ambace sunan sa wa zakara an malik shi alqadi alqadi ya ya fada ya nakalto daga imamu malik annahu su'ila an ayyuba sikhtiyani an tambaye shi game da ayyuba sikhtiyani ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani as-sakh bi bi fathi sin as-sikhtiyani fa qala malik sai yace ma haddathtukum an ahadin illa wa ayyubu afdalu minni ba mutumin da na taba ba ku hadisi na ruwaito hadisi daga wajensa na karanta muku face ayyuba yana sama da shi wato abin da yasa ya kawo wannan imam malik maganganunsa game da mutanen iraq sun shahara yana ta in kana neman kwashe-kwashen hadisi ka kwaso na iraki kawai a lokacin can ba malaman hadisi sosai yaki ne ya fi yawa makaryata ga nadika sun yawa a garin zaka hadisi in ya fito daga iraq wato malamai a wancan lokacin suna suna suna da shi yana daga cikin abin da yasa ake yi wa abu hanifa uzuri a ce shi saboda ya rayu a iraki hadisi a iraki sahihi yana dan wahala samu shi yasa kiyasi yafi yawa a mazhabarsa sai ga da yawa a cikin masail na mazhabar abu hanifa ya an tura hadisi sahihi saboda shi a gurin inda ya rayu hadisi sahihi din ya samu gare shi to imam malik maganganunsa sun shahara akan mutanen mutanen iraki da hadisin su duk hadisin mutanen iraki imam malik bai dauke shi a hadisin kirki ba to sai aka ji shi kuma yana yaban ayyo ibn abi tamim as-sakhtiyani duk da cewa mutumin iraki kaga dole ne mutane su su yi mamaki ayyo din nan wato ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suka shahara da ibada suka shahara da ilimi suka shahara da yaƙi da bid'a shine ko fitowa yayi yana tafiya akan hanya ya ci karo da dan bid'a su zai sake hanya yanzu ya ce zai fito ai ba inda zaya wala ba inda sai dai ta zama a gidansa yana fitowa ko ba gida ko zai ci karo ba wuya ne to a lokacin wannan yana zuwa maka a lokacin yan bid'a tsilli tsilli ne jefi jefi ne sai a shekara ba ga dan bid'a ba to shi yasa ran da kuma ya arba da wani aka ce ai wa suka hada hanya sai saki layi sai bashi ban san ko yana tsoron kada wani Allah zai wani abu ya hada da shi akwai wata ruwaya ya tashi da na gani a cikin ina da cikin littafin lalaka'i ne to in yayi ma ido hudu da dan bid'a sai ya ka sake wanke fuskarsa ya yi alwala sai da hankali ai yana da tsanani sosai to shi da ake tambayar malik tunda yana da maganganu da yake yi akan mutanen iraki to ga ayyu shi me zai faɗa a kansa sai ya ce da su ma haddastukum yana ga almajiransa ma haddastukum an ahadin illa wa ayyubu afdalu minni ba wanda na taba baku hadisi na ce daga wajen sa na ruwaito face ayyuba ya fi shi wato ya fi fita shi akan duk malaman sa kala yace wa hajja hajjataini ayyub ya zo hajji sau biyu a lokacin shi ba malik ya je hajji fa kuntu armuquhu sai na zan ina sa masa ido فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه شفانا جن ولا أبو ديكي فلا سيدي لا كنا duk sanda ya zo kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai fashe da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har ta saya masa falan ma ra'aytu minhu ma ra'aytu yayin da naga abin da na gani tattare da shi wa ijlalahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam kasarta anhu sai na je na dauki ilimi a wajensa gashi mutumin iraki ne amma yadda na gan shi na san cewa wannan mutum na Allah ne ba zindiki bane duk sanda ya bi ta kan sunan manzo Allah sallallahu alaihi sai ya bashi da kuka yanzu fiya da ake sawa ana kada sunan manzo Allah ana rawa ana takara dan Allah zaka hada wannan da wadancan waye ne san manzo Allah wannan ko wadancan wato waɗannan ko ko wancan yawwa to shi ne yake cewa wa qala musab ibn abdullah musab ibn abdullah zubairi yake fada yake cewa kana maliku إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه duk sanda ya faɗi sunan manzala sallallahu alaihi sai kamanninsa ya canza wa yanhani ya sunkuyar da kai hatta ya tsawo zalika ala julata'ihi har abokan zaman sa su ma abin ya musu ya musu nauyi za abin da wahala duk sanda za ya faɗi su sai sun ga fuskar ta canza ya sunkuyar da kai wa qila lahu yawman fi zalika ta rana ne suka kasa hakuri suka ce me yake faruwa ne malam فقال سيكي ce musu لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم عليها da a ce kun gani abin da na gani to za ku bi inkarin halin da nake shiga ba laqad kuntu ara muhammad ibn al-munkadir ina ga muhammad ibn al-munkadir wa kana sayyid al-qurra yana ɗaya daga cikin al-qurra in aka ce al-qurra a wancan lokacin ba makaranta qur'ani ake nufi ba ana nufin al-ubbat eh kalmar al-qurra a zancen zamanin tana nufin al'ubadu masu bautawa Allah to saboda mafificin abin da suke bautawa Allah da shi shine karatun Qur'ani shi yasa ake ce musu qurra ba wai wanda suke masu karantar da alqur'ani ba wai malam malamin allo ba da rauka malamin malamin allo saboda abin da suka fi bautawa Allah da shi a wancan lokacin ba kamar karanta Qur'ani ko dai a wajen sallah ko kuma suna tsaye cikin sallah ta karanta Qur'ani shi yasa sai ake ce musu al-qurra to in ka ji an ce qurra ka kace makaranta al-ubba wa kana sayyidul qurra a zamanin sa shine jagora jagaba na masu bauta Allah la nakadu nas'aluhu irin mutanen nan ne da ake cewa an ana kamba masu a ce inda yau za a ce alkiyama yanzu za ta tashi to su ba abin da za su kara ma'ana sun gama hada shirin su sun gama hada guzurin su a ce da shi an baka tazara nan da awa daya ko kwana daya ko kwana biyu ko sati daya ka shirya alkiyama za ta tashi shi ba da abin da zai kara saboda yawan ibada la nakadu nas'aluhu shi ma mutumin Muhammad ibn Kandir mutumin Basra ne shi ma mutumin Iraki ne shi ma Malik ya ce la nakadu nas'aluhu an hadithin abadan duk sanda ko za mu tambaye shi hadisin manzon Allah illa yabki sai ya fashe da kuka hatta narhamahu har sai mun tausaya masa wa laqad kuntu ara Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq Ja'far ibn Muhammad ibn Ali na kasance ina ganin sa wa kana kafirar du'abati mutum ne mai yawan barkwanci wa tabassumi da dariya yana da yawan barkwanci da wasan haka shi Ja'far amma fa sai idza zikira indahu annabi sallallahu alaihi wasallam isfarra launu ana fadar suna annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa sai sai launin sai canza ya fadi wa ma ra'aytuhu yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa ala tahara duk sanda zai dau hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar sai yayi tsarki sai yayi alwala wala qad ikhtalaftu ilayhi zamanan na yi kai kawo zuwa wajensa kusan kullun zan taka in je wajensa na tsawon lokaci فما كنت أراه إلا على ثلاثة خصال ban taɓa samun shi ba sai a cikin hali ɗayan halaye guda uku imma musalliyan ko dai in same shi yana sallah wa imma samitan ko in same shi yayi shuru irin shirin nan na mai tunani wa imma ya qara alquran ko in same shi karatu qur'ani wala ya takallamu fi ma la ya'ni baya magana akan abin da bai shafe shi ba وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله yana daga cikin malamai masu ibada waɗanda suke tsoron Allah wala kaskara Abdurrahman ibn al-Qasim Abdurrahman ibn al-Qasim ya kasance Abdurrahman ibn al-Qasim almajirin Malik يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عبد الرحمن بن القاسم ابن ابي آه آه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر نعم عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه شيء عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينا أنبتا النبي فينظر إلى لونه إن أكل لون سا كمن أبنا كلب فاتسا كأنه نزف منه الدم كاتي زنين يزبو لك شكنسا وقد جف لسانه في فمه باكنسا يا أبنا هرشنسا يا بوشي أشكن باكنسا هيبة لرسول الله سنجم فرجن مأيكي صلى الله عليه وسلم ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ناقصا شيئا زوا بن عامر بن عبد الله بن الزبير عبد الله dan Zubair sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yayi khalifanci wala ya rike makka da madina ya rike makka da madina da wani yanki na tsaya ya rike makka da ta'ifa da wani ma yanki na iraki yayi khalifancin tsawon shekara tara har lokacin da hajjaj ibn yusuf sakafi ya kashe shi to amiru ɗansa ne shi ɗansa bai shiga cikin gwagwarmaya ta harkar siyasa ba malami ne wanda yake harkar ibada da yada ilimi ne a gabansa ko da yaushe da shi da urwa ibn zubair yace cewa kuntu ati amir ibn abdullah ibn zubair nakan zo gurin amir dan abdullah dan zubair fa idan zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam baka inda aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam gaban shi sai ya fashe da kuka hatta la yabqa fi ainihi dumu har ya zama idan sa ya kafe babu hawaye wala kad ra'aytu zuhri dan malik ne yake ya ga waɗannan dan haka shi ma kakkui mamaki yake ta kakkui mamaki irin yanayin da ko gani haka na ga malamai na suna yi wala kad ra'aytu zuhri na ga imam zuhri shi ma malamin sa ne muhammad ibnu muslim ibnu shihab zuhri wa kana lamin ahna'in nasi wa aqrabihim to yana daga cikin mutane masu saukin kai ko mutane mafi kusanci mafi jawo mutane kusa da su to mutum ne mai saukin kai ko mai jawo mutum kusa da shi nan da nan nan da nan zai saba da kai zuhuri shine wanda yake kwasar dalibai ya je ya samo musu albashi ya karantar da su kuma ya biya su albashi wato tun lokacin ba a san ma wani abu duniya ba san ma wani abu scholarship ba zuhuri shi ya fara ba da scholarship ina zuhurin mu yana nan ko sai ka sai ka tare da scholarship shi ya fara sai ya ce zo in koya maka karatu in ciyar da kai in biya ka haka yake sai ya sai yana ce yasa yake da alaka da da sarakuna na Banu Umayya wanda ya ja masa bakin jini gurin wasu makiya sai suke zagin shi cewa ai ai abin nan sarakuna ne suke wasa da shi to shi zuwa yake ya karba haƙƙin talaka daga hannu sai sai fita can cikin ƙauyawa sai ya tara sai so abinci ya ba su sai ta karanta musu hadisi haka ya dinga yi zuhuri akwai aiki a kanka ko wani zuhurin na legal ne arba zuhurin legal da sauransa shi ba yanzu shi yake bawa yana bukatar zuhurin shi ma to mutum ne mai saukin kai ko mai sawo mutum mutane kusa da shi fa idza zukira inda hun nabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka zo ana fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa ko ana karanta hadisai fa ka'annahu ma arafaka wala araf sai kaga kamar bai taba sanin ka ba baka taba sanin shi ba kamar ba ku da wata alaka ya fita hayyacinka ya fita batunka ولقد كنت آتي صفوان بن سليم ina zuwa gurin wani malami da ake kira Safwan ibn Sulaym wa kana min al-muta'abbidin al-mujtahidin yana cikin malamai masu ibada masu ijtihadi fa idza zukira an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza kawo suna annabi sallallahu alaihi wa sallam baka sai fashe da kuka fala zalu yake ta kuka ko ta sharara kuka hatta ya kuma nasu ya tulku har mutane su gaji su bashi makarantar ta tashi to da bai wannan muta'abbidin mujtahidin fil ibada ba harka karantarwa ce suke yi ba galibi harka ibada ce inda aka zo wajen sai dai a ɗauki samtin su da dallin a ga yaya suke tawalu da kaskantar da kai da abin nan ba cika ɗauka ilimi a gurin shi wannan abin nan ba in ya fashe da kuka ba yankewa kuma to dai masu zama a gun sai dai a hakura a tashi a bashi hakan ina zai yi ina zai yi karatu eh to mala yace duk wannan shi da abin da qazi iyad ya kawo duk wannan abubuwan su ne qadi iyad ya kawo fa hadha kulluhu naqalahu al-qadi iyad min kutubi ashabi malik al-ma'rufa ya kawo su daga cikin littattafan almajiran malik waɗanda aka sani sun ma zakarar hikayata bi isnadin gari sannan daga nan sai kawo waccan hikaya da wata salsala wacce take salsala ce wacce babu ta biyunta za mu zo karatunta insha Allah a sati na gaban Allah ya kai mu za mu tsaya a nan wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa ya sheikh ni ne kace in kawo hadisin nan da aka hana wutiri bayan gudu a to ga hadisi ya an kawo ihu bayan hari ba wani ya kawo kana ina wai mai tare za ka yi kawai ko a lokacin na tuno hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa salatul layl hadisin ibnu umar salatul layl matna matna فإذا خشي أحدكم ال- الفجر أو ف- فإذا خشي أحدكم ال- ال- الصبح فليوتر فليسلي واحدة توتر له ما قد سلى سلى الدري ركع بي بي بي بي yana raka biyu ya sallama ya raka biyu ya sallama idan ɗayan ku ya ji tsoron hudu alfijir asubahi to sai ya sallaci raka'a ɗaya ta cika she masa wutirin abin da ya sallata ta zama masa wutiri ga abin da ya sallata wannan yana nuna idan asubahi ta zo kaga batun wutiri ya tashi to ya kawo hadisai yace al-witr ma baina salatil isha ila tulu'il fajr rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahahu al-imam al-albani fi tuhfatil ashraf kai me ka me ka fi tuhfatil ashraf albani bai da wani littafi tuhfatil ashraf tuhfatil ashraf na mizzi ne na abul hajjaj al-mizzi shine mai littafin tuhfatil ashraf ya za a ce albani ya anganta shi a cikin tuhfatil ashraf ba ya da hannu ba a cikin tuhfatil ashraf ko kana nesa ko kusa don haka wannan nakali naka ban san daga ina ka samu shi ba Ah, daga aisha take cewa min kulli min kulli laylin ya kara wata alif babu ita min kulli laylin kad autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanta hawitrahu ila ila sahar to annabi yana kare wutirinsa zuwa alfijir haka wancan an gama magana tun wancan satin matukar abin da hadisi ya inganta babu maganar sallar wutiri bayan asubahi abin da ake ramawa bayan sallar asubahi ita ce sallar rak'atayil fajr kamar da ya tabbata a cikin sunan abi dawud wannan kuma yana cewa yana so a masa cikakken bayani akan aikin gwamnati ga mace musul- ah, ga mace a musulunci shin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta idan har akwai gurin da za ta yi aiki za a tsare mata dokoki ko hukunce-hukunce na shari'a to inda za ta yi aiki din yana da alaka da abubuwan da suka shafi mata ah, ba guri ne za a samu cakuɗe ne ya tsakaninta da maza ba har a yi ta keta dokokin Allah a gurin wannan neman duniya bai halatta mata wannan ba wasu ma malamai suna cewa asali dai mace shine ta zauna a gida idan har ka ga ta fita to bukata ce ta fitar da ita wato matsuwa ko wace mijinta ya mutu ko aka sake ta ga yara ba wanda zai kula da su ko mijin ba lafiya ta nemi aiki domin ta dinga samu abin da za ta tallafa wa gidan da shi mijin nata ko tallafa wa 'ya'yanta wannan babu komai to haka nan aikin zai halatta idan gurin da take aiki guri ne wanda yake kawwamamme babu cakuɗe ɗaya ne a tsakanin maza da mata a ciki sannan za ta yi fita irin ta musulunci cikin sutura irin ta islama in ba haka ba to abin da take yi haram take yi don haka shi karan kan- kansa aikin ba da laifi malam kamar kamfanoni da suke cewa ka sayi abu a- a- a- ka sayi abu wato ka sai abu kamar guda hudu yake nufi ko wasu wasu wasu lokacin suna rubutu ba sa sake karanta abin da suka rubuta in ka rubuta abu ka sake karantawa wani lokaci kana rubuta abin da ba shi kake so ka rubuta ba sai ka zo rubuta sai ka gane kus sai ce ka sayi abu a kamar guda hudu sai a kara ma mutum guda daya da sunan da ne da ka rubuta ka kara shi mun promotion ne promotion ne to to gashi nan dai kun gane me ke nufi to ka sai abu guda ɗaya su baka su baka la- abin nan gyara wannan ko mai kosai ma ita na yi ai ba sai kamfani ba Eh? ba ana yi ba da Allah to me ya ciki ba wani abu kayan sa ne in ya ga dama ma ya cewa wanda ka saya din ba abin ma eh in dai wannan kake nufi sai dai wani abu kake nufi ban gane ba sai ka sake rubutowa amma dai abinda na fahimta kayan sa ne ya ce sai hudun baka gyara sai ka sai hudu sai kara ma ɗaya suka zama biyar wannan ganin daman sa ne abin sa ne yadda ya ga dama zai sai da kayan sa menene hukuncin mai yin wankan janaba bayan ya fara alwala ko bai gama ba yake so ya ce saura kafa sai kuma ya fi tsari a shi wankan janaba wankan janaba ka cokam yana ɗauke kari babba duk abin da zai dauke kari babba zai dauke kari karami abin da zai dauke kari karami ba zai dauke babba ba kaga taimama za ta dauke maka kari karami idan mutum yayi janaba kuma gurin da yake ba ruwa zai taimama ya alwala yayi sallah amma in ya samu ba zai zai wankan janaba ko ba ta dauke masa kari babba ba amma abin da zai dauke kari babba da babu shakka zai iya kawar da karami ma in har zai iya kawar da babba saboda haka shi yasa da Allah ya faɗi ayoyin alwala idza kuntum ila salati fasulu wujuhakum sai ce in kuntum junuban fatahharu ba a sake cewa ku sake alwala ba sai ku ga yadda za ku yi alwala ku wanke fuskar ku ku wanke hannayen ku ku wanke ku shafi kai ku wanke kafa ku yi kaza ku yi kaza sai ce wa in kuntum junuban fatahharu idan kuma kuna da janaba ne to ku yi tsarki ba a maimaita cewa ku sake alwala ba alwalar da take cikin wankan janaba ba wai tace take dauke maka karamin kari ba wankan ne gaba daya wannan daga cikin irin sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai za ga zinkirta wanke kafar wani lokaci sai a karshen alwa sai a karshen wankan baki to da wani zai wankan janaba bai alwalar ba babu shakka kamalar wankan janaba din ta ragu amma kuma wankan janaba din ya dauke masa kari babba yana iya gama wankan sa yazo yazo yazo ya sallah an gane ko wanda ya shiga wankan janaba yana gama ko da bai wannan alwalar ta cikin wankan ba domin ta wannan alwalar ta kamalar wankan ce ba ita ce wankan ba ita ce ke dauke karin ba tunda za ta dauke ma ka kari babba alhalin ba gama wanka ba an fahimta shi yasa ba ake jinkirta wanke kafa sai ba gama wankan saboda haka da zarar ka gama wankan in ka gama wankan daga ka gama wankan kuma kai fitsari to shikenan ka da ruwa sai ka alwala in kuma ba gama wankan bane fitsarin ya zo kai sannan ka gama wankan to babu komai don a lokacin baka gama tsarki tsarkaka ba ta yi ma akwai wani bangare na manin da yake jikin ka ma bai fita ba an gane ko saboda haka shi ya san a yaushe ya fitsarin saboda haka zai san a wani hali yake ciki a'a wannan duk magana ce ba inda aka faɗi cewa in bai alwala ba sai ya shafa hanci ya kuskure ba ba faɗa ba inda aka ce haka wanka sunan shi wanka abinda ka san ana cewa wanka shi za ka yi shakar ruwa ya kurkura baki wanda baya daga cikin wanka ya ce yana yawan karatun alkur'ani da zikiri to amma kuma baya samun nutsuwa a cikin zuciyarsa wai sai abin da ya ce wani sa'in zai ji kamar zuciyarsa za ta fita ban sani za ta fita saboda bugawa Allah dai ya ce ala bi zikrillah takma indul qulub da ambatan Allah ne zukata kan natsu Allah na shaya ayyul ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran ka duba har a cikin rinzi na yaki da gogayya ta yaki Allah ya ce ku ambaci Allah dan saboda wanda kake so bala'i ba ya hana kamanta da shi wanda kake son shi yake son bala'i ba zai hana kamanta da shi ba haka Allah yana gaya mana cewa mu zama yana muna son shi ta yadda koda ana cikin wato sukan juna za mu tuno shi ba za mu manta da shi ba dan wannan tunowar tuno ubangiji shi zai sa maka nutsuwa a cikin zuciya zai sa maka sabati da kafuwa ya danganta ya kake zikirin idan zikiri kake ba har zuci ba da fatar baki kake zikiri wannan zikirin ba zai maka amfani ba zikiri dole ya haɗu da zuciya dole ya haɗu da zuciya lokacin da kake zikiri ka halarta girman ubangiji a zuciyar ka san cewa ubangiji kake ba wai kana yin wani abu ne kawai dan kaga ana yi ko an ce a zo a yi ko wani ya sa ka ya ce ka ka fita wannan duk ba zai amfane ka ba kai dan Allah ne ya ce kai to wannan shine zai amfane ka in har zaka yi to zaka samu abin da Allah ya faɗa maganar Allah ba ta ba ta faduwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub da Allah ya faɗa ba za ta faɗi ba sannan kuma wani irin zikiri kake yi na sunna kake yi ko na bid'a in na bid'a kake yi dole ne zaka ta samu matsala karatun qur'ani dai an san yadda ake karatu ka bude qur'ani ka karanta shi kuma zikirin ya kake yi kana yadda sunna ne to insha Allah zaka samu sabati wannan kuma yace a gaya maka hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si hadisi ne sahihi ma'anar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yayi ba kashan zai yi wa Allah da'a to yayi yayi wa Allah da'a ya cika ba kacan sa yayi ba kacan cewa ya Allah idan har ka ba wa dana mara lafiya dinnan waraka ya ubangiji zan zan yi sadaka da tumakai na na kauye guda biyar din sai wannan alkawarin sai Allah ya bashi ya ba waɗanda nasa lafiya to dole ne ya fitar da wannan tumakai ya ba da sadaka domin sadaka da a ce ga ubangiji duk da cewa al'aslu asali ba a san ya zamana kana alakanta al'amuran kada baka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baka ce wani abu ne da ake karbar abu daga marowaci da karfi ta hanyar sa wato marowaci shine baya sadaka sai ta hanyar bakanci sai yayi wa Allah wani sharadi in kayi min kaza zan yi shi inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil nabi yace ai shi baka ce ana kwato abu ne daga marowaci ta hanyar sa don haka ba a san ka rinka yin baka ce in kayi kuwa in yana da alaka da da'ar ubangiji sai sai ka abin nan amma in kayi baka tan da yake saban Allah saban Allah ne kace a ya ya ya ya ya, ya ubangiji idan har ka ba waɗannan na lafiya zan yanka wa wali mai goba zan yanka masa dinki to kaga yanka ga wali mai goma bai halatta ba saboda haka kakkai ko da ka sami biyan bukata kakka yanka ma wannan wannan wannan wali mai goma ba abin da zai yi ba abin da zai yi dan ba ka can asali bai yi ba asali ma ba ka can bai yi ba eh a kai haba mutum ya dau alkawari a farkon shekara ce Allah na alkawari ba zan saba maka ba eh a a yayin alkawari tsakaninsa da kansa amma ya ce Allah ba zai saba masa ba ai shi ba san tun daga da ya fara saba ai ba zai yi ba amma ka ji cewa ya kamata ka tuba abinda kake kuma tuba ka sata alaka da karshen shekara ko farkon shekara waye ya gaya ma mutum cewa zai kai karshen shekara ya ce sai na kai karshen shekara sannan zan zan alkawarin ba zan daina abu kaza a kowane lokaci kasancewa abin da kake ba da kyau ka daina anan take shine ka daina anan take ba wai ka jira sai wani lokaci ba waye maka ya lamunce maka cewa za ka kai wannan lokacin idan azumi ne na bakanci to za a rama masa amma na farilla ba za a rama masa ba wanda ake bin shi azumi ya rasu in azumi ne na bakanci irin wannan ya yi bakanci Allah zan yi kaza in kai min kaza sai ya rasu kuma bai yi ba to za a biya shi haka hadisin bukhari ya zo ne akan azumin bakanci hadisin man sama man sama wa alaihi man mata wa alaihi sawm wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu sababin hadisin ya zo ne akan bakanci wannan kuma yana cewa ya tashi ya tarar da mahaifinsa ya rasu bayan ya gama karanta ya da firamare yake so ya fara kasuwanci to ya je gurin mutumin da zai koya masa kasuwanci mutumin ya ce sai ya kawo jari tukunna to akwai kuɗi da mahaifinsa ya sayi shiya wato ma'ana dai ina jin abin da na fahimta shiyar ta faɗo cikin gadansa ko kuma wani bangare na shiya din ya zama gadansa ne to yaya zai yi zai iya ɗaukar wannan kuɗi daga baya ya fitar ya yi aikin alheri bayan ya arzikinsa ya kan kama to idan har an sayarga an sayi shiya kana da dama ka sayar da ita ka karɓo kuɗinka fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun ka karɓo abin da wannan shiya din take ka sayar da ita ka karɓo kuɗin da kada ka kuma komawa saboda ka iya karɓo kuɗin ka zo ka yi kasuwanci ba mutum cewa ko sai ka ko wannan shiya ta haramta mutumin da bai sani bai sai shiya ta banki yana da dama ya sayar da shi ya karɓi kuɗin sa gaba ɗaya ya ci gaba da harkar sa ya tuba zuwa ga Allah kada ya kara eh wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi